الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin takwas ko tara ga wannan wata na rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da arba'in da biyar wanda yau majalisi ne na muna cikin suratul bakara mun tsaya aya ta ɗari biyu da ashirin da hudu ko ku za mu tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da hudu mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم نعم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يؤاخذكم بما كسبت والله غفور حليم Allah maɗaukakin sarki ya ce wala taj'alullaha urdatan liaymanikum kada ku sanya Allah maɗaukakin sarki ya zame muku urdatan shamaki ko wani abin da zai hana ku an tabarru na ku yi ayyukan alkhairi wa tattaku ku ji tsoron Allah wa tuslihu bainan nas ko ku yi sulhu tsakankanin mutane bi ma'ana wannan aya tana bayani game da mutanen da ke yin rantsuwa akan ba za su aikata kaza ba alhalin wannan aiki aiki ne na alkhairi aiki ne na albir aiki ne na attaqawa aiki ne na wanda ya kumshi sulhu tsakankanin mutane sai Allah madaukakin sarki ya ce wala taj'alullaha kada ku mai da Allah madaukakin sarki ya kasance urdatan li aymanikum matsayin katanga ko wani khairi ba da aikin da'a wa tattaqu ko ba za ku ji tsoron Allah ba wa tuslihu bainan nas ko ba za ku yi sulhu ba tsakankanin mutanen da suka samu matsala a tsakankaninsu qala ibrahim ibrahim yace ya halifu Allah yattaqillah shine mutun yayi rantsuwa cewa ba zai ji tsoron Allah ba wala yasila rahimahu ba zai sada zumuncin sa ba wala yusliha bayna thnaini sannan ba zai yi sulhu ba tsakankanin mutum guda biyu da suke gaba fala yamna'uhu yaminuhu to kar ya bari rantsuwar shi ta hana shi aikin da'a da aikin alkhairi shine abin da ayat take ni shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yamana ku yi afwa ku yahi wannan aya ta sabka ne akan abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da aka tuhumci ‘yarsa aisha da wannan mummunan magana na cewa ta aikata zina allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ta ya bayyana barranta ta da abin nan ake tuhumata da abin da ake tuhumata da shi to daga cikin waɗanda suka jefa bakinsu a cikin wannan mummunan magana akwai mistah wanda mista ƙalƙashin abubakar yake yana ba shi ci yana ba shi sha yana kula da shi sai zamanto hadda shi daga cikin wanda suka tattamna daga cikin wannan mummunan maganar da aka tuhumci na na aisha da ita to lokacin da allah ya barrantar da ita ya nuna cewa tsarkakakka ce abin nan da ake tuhumarta da shi ta barranta daga barin shi sai abubakar ya ce to yanzu kai mista ba ni ba kai ba zan ƙara tallafa maka ba ina fata mun gane sai Allah ya sabku wannan aya wala ya'tali ulul fadli minkum dan mi ma'abuta falala daga cikin ku za su yi rantsuwa cewa ba za su yi kaza ba wal ya'fu wal yasfahu sai afuwa su yahi mana abubakar siddiq ya yi kuka sannan ya afuwa ya yi masa ya ci gaba da ba su abin da ya saba ba su ina fata mun gane imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafin sa hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyukaffir an yaminihi waliyaf'al alladhi huwa khair annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duk wanda ya rantsuwa akan wani abu yayi rantsuwa cewa ba zai yi wani abu ko zai aikata kaza fara'a ghairaha khairan minha sai ga sabanin abin da ya rantsuwa shine mafi alkhairi akan abin da ya rantsi a kansa annabi yace falyukaffir an yamini to yayi kafara game da rantsuwan nan da yayi wal yaf'al alladhi huwa khair sannan ya aikata abin da shine mafi alkhairi ina fata mun gane mutum ne ya rantsuwa cewa ba zai aikata kaza ba sai ya bayyana gare shi abin nan da ya rantsuwa ba zai yi ba shine mafi alkhairi to yayi kafara akan rantsuwar da yayi sannan kuma yayi abin nan da yake shine mafi alkhairi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sarrawati hadisi an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace inni wallahi insha Allah ni kam lalle in Allah yarda la ahlifu ala yaminin bazan taba rantsuwa ba akan rantsuwa fa ara ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair sannan in ga sabanin rantsuwan nan ita ce mafi alkhairi sama da rantsuwar da nayi to sai dai na je ma abin da shine mafi alkhairi wa tahallaltuha sai in zo in halattar da rantsuwa ta bi ma'ana in yi kafara ina fata mun gane yana kaga idan kai rantsuwa akan cewa wallahi ba za ka yi kaza ba wani ba zan baka kaza ba wani na hana maka kaza kai rantsuwa wani ni da kai ta kare ba za mu taba gaisawa ni da kai ba ba zan je gidanka ba ina rantse da Allah ni da kai zumunci ya kare to kaga sai ka dawo kai kafara ka sa da zumuncinka sai ka dawo kai kafara ka sulhunta tsakanin masu gaba ai da ka ce wallahi ni na ƙare sulhu tsakankani na da ku ba za ku yi hankali ba ne ba kullum sai an shiga tsakaninku matakka ce ke mijinki ne ya kamata ku sulhu ta tsakankaninku daga yau wallahi ba zan ƙare sulhu tsakankaninku ba sai kuma wani abu ya barke tsakankaninsu kuma akwai dama idan ka je ka maganta a samu sulhu a samu zamantakewa mai kyau tsakankaninsu to kai ka fara akan rantsuwar da kai ka je ka yi sulhu tsakankanin mutanen guda biyu da suka samu saɓani ina fata mun gane shi ne ake so bukhari da muslim sarwaitu hadisi an abdurrahman bin samura qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace ya abdurrahman bin samura ya abdurrahman ibn samura la tas'al al-imara ya kai abdurrahman bin samura kada ka roki shugabanci kana neman a dora ka a matsayin jagora ko shugaba فإنك إن, إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها سو da kai idan aka baka shugabanci da jagoranci akan neman a baka wukilta ilaiha sai Allah ya barka akan wannan jagorancin ya kyale ka ba zai kama maka ba ina fata mun gane duk wanda ya san ba zai iya jagoranci ba ko kuma baya da adalcin da zai iya tafiya da jagoranci ko kuma ya kasance yana da rauni ba ya da imkaniya ta yi abin da ake so a cikin tafiyar jagoranci to kai ya nemi a ɗora shi a matsayin jagora kar ya nemi ya zamanto shugaban ƙasa in ya yi hakan sai Allah ya bar shi da iyawarsa da gonintarsa kaga ko duk wanda Allah ya kyale sa da iyawarsa da gonintarsa ba zai kai gacci ba ba zai ci nasara ba a cikin tafiyar mulkinsa ina fata mun gane amma idan ya zamanto kana da kafa'a ka isa ga ƙarfi ga ƙurewa ga makamantansu duk wani abin da ya kamata a samu ga wanda zai jagoranci ko shugabanci a koshi tattare da kai to a wannan lokacin ba laifi ka nemi jagoranci don ka kawo tallafi ka tsaye da adalci ka kawo gyara a cikin al'umma musulmi ina fata mun gane sai annabi ya ce wa in uti ta ha min ghairi mas'alatin u'inta alaiha idan ko aka baka jagoranci ba tare da ka nemi a baka jagoranci ba sai Allah ya taimaka maka ka wannan jagoranci ya baka nasara ya baka duk wani abin da idan ka tafi da shi wannan abin zai sa mulkin ka yi kyau ka zuba adalci ka kawo tallafi a cikin al'ummar da kake jagoranta ina fata mun gane sabanin yau in siyasa ta tashi zaka ga kullu man habba wa dabba ya taso yana a zabe ne sakare daga cikin su wani mashayi ne wani mahaukaci ne ma saboda bai san abin da yake ba wani baya da alaka da siyasa bai san menene jagoranci ba bale me ya kamata a yi dan tafiyar da jagoranci kaga ya daga tutar shi ma ga fartin shi ga sunan shi ga abin da za yi fin nihaya ya zo ya kama mulkin ba zai iya barkata komi ba ya wahala saboda mai mulki ba daɗi yake ji ba ku ne a zahiri kuke ganin kamar yana shin daɗi wallahi wahala yake sha a barka da tattaro maka dukkan ababen da ke gudana a cikin daularka jahohi ƙauyuka da makamantansu ka duba su ka gami ya kamata a shi kaɗai aiki ne da ya kamata ya hana ka barci ina hutu yake ina hutu yake ina jin daɗi yake babu shi to ƙarshe za ga ya nemi mulkin bai huta ba bai hutar da al'umma ba ya zalimce su ya ci haƙƙinsu kuma Allah ba zai taɓa barin shi ba gobe alƙiyama duk wanda ya milliki al'umma ya zan shine matsayin president a cikinsu billahi lazi Allah sai ya mishi tambaya akan dukkanin al'ummar da yake jagoranci Nijar mutum miliyon nawa ne 26 ko duk wanda ya mulkin ƙasar Nijar tun daga farkon shugabanninta ya zuwa tashi alƙiyama ko wallahi sai Allah ya tsaida ka ya tambaye ka akan haƙƙin 'yan Nijar gaba ɗayansu manyansu ƙananansu matansu mazajensu masu ƙarfinsu da gajiyayyunsu kai hatta dabbobin da ke ƙalƙashin mulkin ka Allah sai ya tambaye ka su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi dukan ku makaya ne makiyaya ne masu kiwo ne sannan dukan ku abin a tambaye ku ne game da abin da aka ba ku ku yi kiwon shi sai Allah ya tambaye ka ka musu shari'ar musulunci ka da dustur ya kasance shi ne alkur'ani da sunan manzan Allah don shi kaɗai ne adalci duk abin da ka aza a matsayin kundin mulki da kundin raba gardama da kundin gyara haƙoƙi tsakankanin mutane jininsu dukiyoyinsu mutuncinsu in ba ƙur'ani da hadisi ka aza ba duk abin da ka aza sunan shi zalimci kuma Allah sai ya tambaye ka akan shi me amfanin mulkin haka ne kana ga za ka tsira gobe alkiyama mai ka tanada kai wanda ka mallaki ƙasa kai abin da kake so a cikinta ka karya na karyawa ka ɗora na ɗorawa kama mai dukiyar ƙasa ka ci ta da kai da mabiyanka da masoyanka mai ka tanada na aikin alheri wanda kana zaton cewa zai kasance a madadin saban da kama Allah gobe alkiyama ka tsira da shi menene yawan nafilfili ne ko yawan sadakoki ne kuma haƙƙin mutane wallahi annabi ya ce sai kun mai da haƙƙi zuwa ga ma'abutan haƙƙi latu'addunnal huquqa ila ashabiha wallahi inji annabi wallahi na rantse da Allah sai kun mai da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abutan wanda kuka ci haƙƙinsu to kaga ashe mai mulki ba daɗi ya kamata ya ji ba taka tsantsan ya kamata yi ya sa Allah gaban shi ya ji tsoron Allah ya san shi abin tambaya ne akan abin da Allah ya bashi da mulki ina fata mun gane idan aka baka mulki ba tare da ka tambaya ba annabi ya ce o'inta alaiha sai a taimaka maka akan wannan mulki akan wannan jagoranci wa idza halafta ala yaminin wannan shine muhallin shahid annabi ya ce idan kai rantsuwa idan kai riga kai rantsuwa akan wani abu fara'aita ghairaha khairan minha sai kaga sabanin abin da ka rantse da shi shine mafi alkhairi sama da rantsuwar da kai fa kaffir an yaminika annabi ya ce mishi to kai kafara akan rantsuwar da kai wa'ati alladhi huwa khair ka je ma abin da shine alkhairi ina fatan mun gane wannan shine abin da wannan ayat take karantar da mu ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلوا بين الناس والله سميع عليم الله مدعوك كنسر كي سميع mai ji ne babu wani abin da ke ɓoyuwa na sauti ƙarƙashin jin Allah maɗaukakin sarki alimun ne iliminsa ya kewaye komi da komi subhanahu wa ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah ya ce Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da laifin ya sassan magana a cikin rantsarantsan da kuke yi ba Allah ba zai kama ku da wannan laifin ba ba zai maka ukuba ba akan wannan ya sassan zance cikin rantsarantsa shine lafiya law wallahi ko haka nan ne na rantse da Allah kamar yadda bahaushe ya saba ko muna lafiya lafiya lau wallahi haka nan ne wallahi gaskiya ne wallahi irin wangaren tsarantsan Allah ya ce ba zai kama ku da su ba saboda mai irin wannan rantsuwan baya kudirce ci akan zuciyar shi halshe ne ya saba faɗar ta yau da gobe ina fata mun gane ko kuma kai rantsuwa cewa wancan abin mai tahowa kaza ne wallahi tallahi kaza ne yana isowa sai bayyana ba shi bane ba kaga shi ma an yi afuwa ba irin rantsuwar da za a kama ka bane akanta shine la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum abdullahi dan abbas yace hiya bala wallahi wala wallahi allaghwi fil ayman shine fadan mutun eh wallahi haka nan ne wallahi qalat aisha haka aisha radiyallahu anha tace huwa qaulur rajul shine fadan mutum da zai ce la wallahi bala wallahi a a wallahi hakanin ne wallahi malam ya aqid alaiha qalbu matuƙar zuciyarsa bata kudurce hakan ba wannan Allah ba zai kama ku game da irin wannan rantsaran sai Imam Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Aisha Allah ya rada ita la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum qalat Aisha tace unzilat fi qawlihi la wallahi wa bala wallahi ta ce wannan aya ta sabko game da faɗan mutum da zai ce e wallahi ko a a wallahi ko kuma e haka nan ne wallahi walakin yu akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai ku sani Allah zai kama ku ne da laifin irin rantsuwar da zukatan ku suka kudirce ta yayin da za ku rantsewa ina fata mun gane irin rantsuwar da za ka yi ƙarya ka san ƙarya kake ka ce wallahi haka nan ne ina fata mun gane kai ka san ba ka da ilimi akan shaidan nan da ake nema ka ce wallahi haka nan ne ni ne shaidu akan haka kaga wannan nau'i ne na rantsuwa da ake ce mata aimanul ghamus saboda rantsuwa sun kasu kashi uku an gane ko akwai yaminul laghaw rantsuwa ta allahu wadda muka yi bayanin ta yanzu cewa Allah yayi afuwa game da ita ba zai kama ku ba da laifin wannan rantsuwa sannan na biyu yaminul ghamus rantsuwa da ake ce mata alghamus mai nitsarwa an ce mata mai nitsarwa ne saboda tana nitsar da ma'abucinta a cikin wutar jahannama Allah kare irin rantsuwar da za ka yi akan ƙarya ka san ƙarya ce kuma ka rantse da Allah wallahi haka nan ne wallahi abin da na faɗa gaskiya ne wallahi wani ƙarya yake kuma kai ka san wannan nan gaskiya yake to irin wannan rantsuwar malamai suka ce ba ta da kafara babbar kafarata shine ka tuba ba za ka sake irin wannan ƙaryar ba ba za ka sake rantsuwa da Allah ba ka san ƙarya kake wanda ke nuna kana da ƙaramcin tsoron Allah a cikin zuciyarka sannan kaso na uku daga cikin rantsarantse shine al-yaminul munaqida rantsuwar da aka kullata da niyya wallahi ba zan aikata kaza ba wallahi sai na aikata kaza to irin wannan rantsuwar idan habba ka yi kafara a kanta ba Allah zai iya kama ka da laifin wannan rantsuwa shi ne walakin yi akhidukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah maɗaukakin sarki zai kama ku ne da abin da zukatanku suka kudirce na rantsuwa da kuka wanda ba ta da mafata sai yin kafara walakin yi akhidukum bima aqattumul ayman fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ina fata mun gane kenan duk wanda ya rantsuwa yake son yi kafara akan rantsuwar da yayi shine ya ciyar da miskini guda goma ya ba su abinci ya kusar da su in kuma ya iya yi ya musu tufafi na sawa ko kuma ya yanta baiwa a inda adda kwai bayu masu imani in bai samu hakan ba sai ya yi azumin kwana uku wannan shine kafarar rantsuwar da za ku yi irin rantsuwar da ake mata kafara ina fata mun gani sai Allah ya ce
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah maɗaukakin sarki ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur lillazina yu'luna min nisa'ihim game da mutanen da suke yin ila'i min nisa'ihim game da matayensu dan al'ila masdari ne na ala yu'li au yu'ali rantsuwa kenan mutanen da suke yin rantsuwa akan matayensu na aure cewa ba za su kusance su ba tarabbusu arba'ati ashhur sai a musu dako a jira su gwalgwadon wata hudu ina fata mun gani wannan aya tana magana ne game da mutanen da suke yin rantsuwa cewa ba za su kusanci iyalansu ba wanda da mutanen jahiliya sukan yi amfani da wannan damar don su cutar da mace su bar ta ita ba mai miji ba kuma ita ba a sake ta ba wanda da ila'i sai a yi shi kusan shekara ko shekara biyu kamar yadda abdullahi ibn abbas ya ce mutanen jahiliya sukan yi ila'i ga matayensu shekara ko shekara biyu ko fiye da hakan ma ba abin da suke nufi da yin haka sai su cutar da mace to sai Allah ya takaita abin a cikin wata hudu amma ka ba daidai ba ka hasala tsakaninka da matakka to sai ka ce wallahi ba zan kusance ki ba na rantse da Allah ba zan kusance ki ba na rantse da ubangijin Ka'aba ba zan kusance ki ba to wannan rantsuwar da kai na cewa ba za ka kusance iyalinka ba shine sai a baka daku a jira ka shine tarabbusu sai a jira arba'ati ashhur wata hudu a tsawon watannin nan ba abin da ke kan matar sai ta yi haƙuri ba ta da haƙƙi ta neman cewa ya dawo a kanta amma idan al'amarin ya zarta ya wuce wata hudu to a wannan lokacin mata tana da haƙƙinta tambayi mijinta shin za ka zamna da ni ne ka maido ni ka ci gaba da mu'amala da ni ta aure ta yadda za ka sadu da ni ko ku za ka sake ni ne ko kuma alƙali ko kuma mai shari'a ya kira shi ya zamnar da shi ya ce to yanzu an yi wata hudu ga shi baka kusanci iyalinka ba shin za ka dawo ne ka sadu da ita don ku ci gaba da zama na mu'amala ta aure ko za ka sake ta ne an gane ko fa'in fa'u idan suka dawo suka sadu da iyalin nasu fa'in Allah ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki ghafurun ne mai gafara ne bi mana idan suka dawo sannan suka yi kaffara akan wannan rantsuwa da suka yi fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah ghafurun mai gafara ne ga wanda suka yi hakan suka yi kaffara ya yahi musu rahimun kuma mai jin kai ne ba zai kama mutum ba da laifi bayan ya riga ya yafi masa ina fata mun gane shi yasa wasu malamai suka ce fa in fa'u idan suka dawo bi ma'ana suka sadu da matan nasu fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne suka ce cewa Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya yafe musu kenan ba sai sun yi kafara ba dawowar tasu a matsayin yahiya ce a gare su ina fata an gane sai dai zance mafi inganci daga zantutukan malama shine sai yayi kafara sai ya kafara rantsuwan nan da yi sannan ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum idan mutum yayi me ake cewa ya rantsuwa ya ga abin da yake mafi alkhairi aikata shi shi yafi sama da rantsuwar da yi to ya zo ya kafara akan rantsuwar da yi kuma wannan ita ce fahimta ta Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce fa in huwa nakahaha kaffara yaminahu bi it'ami asharati masakin idan ya dawo bayan wata hudu ya sadu da ita sai yi kafara ta rantsuwar da ya yi ta hanyar ciyar da miskinai guda goma aw kiswatuhum aw kiswatihim ko kuma tufatar da su aw tahriru raqa tahriru raqaba ko kuma yantar da baiwa faman lam yajid wanda bai samu hakan ba fa siyamu thalathati ayyam to sai azumin kwanakai guda uku ina fata mun gane wa in azamu talaqa idan kuma suka kullaci saki a cikin wannan ila'in da suka yi fa inna allaha sami'un alim to lalle Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne alimun kuma masani ne ga duk abin da suka kudurce suka boye a cikin zakatansu kenan idan mutum ya nufaci saki shikenan to abin tambaya nan shine idan mutum ya yi ila'i da matarsa cewa ya rantse da Allah ba zai ƙara saduwa da ita ba sai aka yi wata hudu suka cika cif kuma bai sadu da ita ba to abin tambaya yanzu ta saku ko kuma sai ya sake ta malamai sun yi saɓani akan wannan matsala wasu malaman suka ce da an yi wata hudu bai kusance ta ba ta saku wasu malamai suka ce a'a ba ta saku ba sai in ya sake ta kuma magana mutanen da suka ce ba ta saku ba sai in ya sake ta ita ce mafi ingancin magana daga cikin saɓanin malamai da suka yi tunda Allah ya ce fa'in azamu talaka idan ya nufati yin saki ya ƙudurci a yanzu saki za ya nace sakinta za yi fa'in Allah saminu ali ina fata mun gane shi yasa imamu malik ya rawaito an nafi an abdullahi bin umar annahu qala idza ala ar-rajulu min imra'atihi lam yaqa alayhi talaq idan mutum ya yi rantsuwa akan matarsa cewa ba zai kusance ta ba lam yaqa alaihi talaqun saki ba zai auku a gare sa ba wa in madat arba'atu ashhur ko da ku wata hudu sun riga sun wuce hatta yuqafu sai an tsaida shi fa imma an yutalliq wa imma an yafi'a sai an tsaida shi ko ya saki ko kuma ya zamna tare ita ya dawo ya kyautata mu'amala tsakankanin shi da ita ina fata mun gane imamul bukhari ya rawaito da lafazin idza madat arba'atu ashhurin idan wata hudu suka zarce bayan mutun yayi rantsuwa cewa ba zai kusanci iyalinsa ba yuqafu za a tsayar da shi hatta yutalliq har sai in ya saki wala yaqaw alaihi at-talaq hatta yutalliq sannan saki ba zai abkun masa ba sai in shi ya ci ya saki wannan ita ce magana mafi inganci daga cikin maganganun malama ina fata mun gane wa huwa mariyun an uthman wannan magana ita ce aka rawaito daga Uthman wa Ali ibn Abi Talib da Aliyun wa Abi Darda wa Aisha ta ghairihim da Abi Darda da Nana Aisha da wasu su ma daga cikin malamai magabata rawal Bukhari an Nafi' Imam Bukhari ya rawaito hadisi an Nafi' daga Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Umar Allah ya rada su gaba daya kana yaqulu fil ila'i Abdullah dan Umar yana cewa dangane da abin da ya shafi ila'i rantsuwa ba za ku sanci iyalinka ba alladhi samma Allah ta'ala wannan ila'in da Allah ya ambace su a cikin alkur'ani madaukin sarki shi Allah madaukin sarki la yahillu li ahadin ba'da al-ajali illa an yumsika bil ma'ruf aw ya'zima bit talaq kama amara Allah azza wa jalla bai halatta ba ga kowane mutum bayan cikar wata hudu illa an yumsika sai dai kawai in ya iya ya maido matashi bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta ce ya kyautata zamantakewa tsakanin shi da ita aw ya'zima bit talaq ko kuma ya yi niyyar sakinta ya sake ta kaga fin nihaya dai ba ta saku ba bayan mudda ta cika sai in wanda yake mijinta ne ya yi ya sake ta ina fata mun gane shi ne wa in azamu talaka fa inna allaha sami'un alim idan ko ya nufaci saki to lalle allah maɗaukakin sarki mai ji ne sannan kuma alimun ne masani ne ina fata mun gane imamu malik ya rawaito hadisi a cikin muwatta hadisin amr bin dinar qala yace kharaja umar ibn al-khattab min al-layl fa sami'a imra'atan taqul umar dan khattab ya fito da daddare sai ji wata mata tana cewa yana yawo yana zazzaga zazzaga yawo a cikin me yake cewa daula ko cikin gari wanda haka ya kamata shugaban kasa ya kasance haka ya kamata duk wani jagora na gari mai son gobe tsira gaban Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya dinga fita yana zagayawa ko ya kasance yana da mutane na musamman a jan sekire da suke gikewa mishi a cikin gari su ga mutane da halin da suke ciki wake da matsala gwamnati ta ɗauke mishi wake cikin halin babu da na rasa marasa lafiya gwamnati ta ɗauki iya abin da ta iya ta masa umar ya dawo yana yawo cikin gari sai ya ji wata mata tana cewa ta tawala hadhan lailu waswadda janibu wa arraqani alla khalila uda'ib ula'ibu fa wallahi laula laula allah anni uraqibu la hurrika min hadha sariru jawanibu yana yawo cikin dare sai ji wata mata tana rera wannan waka tana cewa tatawala hadha al-lailu waswadda janibu wannan daren gashi yayi tsawo bangaren shi yayi duhu wa arraqani alla khalila ula'ibu ba abin da ke damuna sai kasancewa babu masoyina da zani yin wasa da shi akan wannan gadan cikin wannan daren mijinta ne ke cikin ranta ina fata mun gane fa wallahi tace na rantse da Allah laulallahu anni uraqib in ba dan Allah ba cewa na san yana gani na yana ji na ba zan iya boye masa ba la hurrika min hadha sariri jawani da na zo da wanda zai motsa wannan gadan da da gefen wannan gadan bi ma'ana da ta nemi wani namiji ya biya mata bukatarta saboda da take shauƙin mijinta ga mijinta ya fita shahadi Umar ya tura saurin jihadi lokacin da Umar ya ji haka sai ya tambaye ƴarsa Hafsa radiyallahu anha yace wai kina ga kwana nawa ne mace kamata a ce ta yi haƙuri yayin da mijinta baya nan sai ta ce to ina ganin haƙurinta wata shidda ko kuma wata hudu daga nan sai Umar ya ce nan gaba ba zan taɓa tsare mayaƙa ba idan suka fita su yi sama da wata hudu shi yasa idan ya fita dakarun yaƙi suka je jihadi suka yi wata hudu sai ya maido su gida sannan kuma sai ya tura wasu sabon mayaƙa ina fata mun gane shi yasa kenan sai da duba da kula da irin wannan haƙin sai Allah madaukin sarki ce والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات mataye wanda aka sake su ya tarabbas na bi an hinna za su yi daku su jira da kansu talafata ƙuru jini uku ko kuma tsarki uku ina fata mun gani almutallakat a nan ana nufin mata wa'anda mazansu suka sadu da su biya mana balagaggun mata wanda ko mazansu sun riga sun tare da su ina fata mun gane ba wadda mijinta bai riga ya tare da ita bayan an yi aure don ita ma idan mijinta ya sake ta sunan da mi sakakka ina fata mun gane idan mutum ya auri mata bai riga ya tare da ita ba daga baya sai ya sake ta to ba ta cikin wannan tsarin ba da ita ake ba saboda su ambatansu ya zo a wani wurin daban a cikin alkur'ani mai girma shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha ya ku wanda kuka yi imani da Allah idan kuka auri mata masu imani sannan kuka sake su tun gabanin ku sadu da su to ba ku da wata idda da za su muku bayan kun sake su ina fata mun gane kenan ka sake ta gobe ma yanzu ma idan wani mutum ya nemi aurenta sai ta aure shi ina fata mun gane mai juna biyu ma idan aka sake ta sunanta mi sakakka ita ya iddata yake ta aihu kenan kaga ba ta cikin mata yadda ake nufi a cikin wannan aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata ma'abuta juna biyu idan aka sake su karewa ajalinsu da iddarsu shine su aifi abinda suke ɗauke da na juna biyu ina fata mun gane mutum ne ya sake matashi tana da juna biyu wanda kuma sakin mace yayin da take da juna biyu saki ne bisa ga ka'ida saki ne kan sunnan manzan Allah ina fata mun gane baya da daga cikin sakin bid'a sakin bid'a shine ka saki mace tana cikin idda tana idda misali ka saki mace tana jini na haida wannan saki ne na bid'a ina fata mun gane wannan sakin da zaka mamace halin tana ɗauke da juna biyu saki ne na sunna akan ƙa'ida na maimaita hakan ne na daɗa maimaitawa don yin raddi akan wani yakice wani wani ɗan bid'a ɗan tijjaniya sananne da ake ce mu alƙarmawi wanda ya sa kayan malamta kuma mugun jahili ne ya ce idan ka saki mace a cikin juna biyu ba ta saku ba ka saki banza ai kai ne ka saki banza so da kai ne jahili baka san alkur'ani ba baka san sunnan manzon Allah idan mai juna biyu shine mi ta aife abin da ke cikin cikinta sakin ta yanda take da juna biyu saki ne mai garanti saki ne na daidai kenan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna idan mai juna biyu shine ta aife abin da take dauke da sannan akwai mata yanda ba su kai idda ba saboda karamcin shekaru wasu kuma sun manyanta ta fuskan shekaru ta yadda sun yanke tsammanin jini ya zo musu wannan ma ba da su ake nufi ba a cikin wannan aya tunda Allah ya gayi idda su a wani wurin na daban wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum fa iddatuhunna thalathat ashhur wallahi lam yahid waɗanda ba sa yin haida daga cikin matayenku to iddasu wata uku ne wallahi lam yahidna haka mata yanda suka manyanta ko suka girma ba sa yin haida su ma iddas wata uku ne to wannan aya ba ta magana da waɗanda muka ambata yanzu wal mutallaqatu mata yanda aka sake su bayan an tare da su mazansu sun sadu da su ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su yi zaman dako na jira da kawunansu thalathata quru har zuwa jini uku dan lafazin quru malamai su yi sabani da me ake nufi da shi wasu ka ce quru ana nufin tsarki wasu kuma suka ce ana nihin jini wanda suka ɗauki lafazin quru suna ganin cewa jini ake nufi da shi kenan idan ka saki matakka a cikin tsarkin da baka sadu da ita ba za ta zamna ta jira sai ta yi jini uku a jere ta yi jini ta samu tsarki ta yi jini ta samu tsarki idan ta yi so uku ta kammala baka maido ta ba to shi kenan yanzu kun rabu tsakankaninka da ita ba ka da incin ka maido ta yanzu idan ka je wurinta da son ka maido ta sai dai ka zan ɗaya daga cikin masu neman aurenta in ta yarda ka aure ta ka kawo sadaki a daɗa saba muku sabon aure in ba ta yarda ba ta auri wani wanda take so ina fata mun gane wanda suka ɗauki ma'ana ƙorokin nan bi ma'ana tsarki suka ce to idan aka saki mace za ta zamna ne tana jira sai ta yi tsarki uku wanda kuma shi tsarki yana tsakankanin jini biyu an gane ko sai an yi jini sai tsarki yazo a yi jini tsarki ya zo a yi jini tsarki ya zo bai ma'ana dai saɓanin malamai da suka yi ko na ɗaya daga cikinsu mutum ya ɗauka babu laifi tun da dai ƙarshe abin da ake so a cimma yaya za a tabbatar da cewa ma'aifar wadda aka saka ta barranta daga juna biyu da makamantan haka ina fata mun gane shi ne ake ni wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta ba lahunna ga su matan da aka saka an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu malamai suka ce su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifinsu shine da idan mijinki ya sake ki kika tabbatar da kina da juna biyu to karki boye bayyana gai gaskiya sau da rashin bayyana hakan zai kasancewa a matsayin cuta ce akan mi akan mijin da ya sake ki haka ɓangaren jini ma ki gai gaskiya mijinki ya sabka haushin shi ya sabka bayan wata ɗaya ko 'yan kwanakai sai ya koma wurin ke tambaye ki ake ciki kika ce yanzu jini na uku don ki mi don ki nuna mishi cewa baya da damar ya mai doki hakan bai dace in an tambaye ku ku gayi gaskiya shi ne Allah ya ce wala ya hillu lahunna bai halatta ba ga su mata yadda aka saka an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna su ce za su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan har sun yi imani da Allah madaukakin sarki sannan sun imani da cewa akwai gobe alkiyama ranar sakamako kar su yi haka wa bu'ulatuhunna sannan kuma mazajensu na aure wanda suka sake su a haƙƙu an a haƙu biraddihinna su ne suka fi cancanta su mai dus ina fata mun gani mijinta da ya sake ta shi ya fi cancanta ya maido ta matuƙar iddata ba ta ƙare ba wannan ayat tana nuna mana menene hukumce-hukumcen saki wanda mutum na iya maido mata shi a ciki shi ne at-talaqur raj'i sakin da zaka iya maido matanka ka saki matakka saki ɗaya ko ka saki matakka saki biyu waɗannan matan da kuka masaki ɗaya zuwa saki biyu kuna da dama ku dawo da su matuƙar zaman idda su bai ƙare ba ina fata mun gane in mai idda ce da jini wata jini nawa uku ko tsarki uku in mai juna biyu ce lokacin da za ta aifi abin da take ɗauke da ina fata mun gane da makamantansu daga cikin iddata mata kenan ka saki matarka saki na sunna tana cikin tsarki sai ka so ka dawo da ita kana da incin ka dawo da ita sai ka ce na mai doki ta yarda ba ta yarda ba ta dawo uwayenta sun yarda ba su yarda ba ta dawo ka gaya ma mutane ta dawo ba ka gaya musu ka nemi shaidu ba ka nema ba ta dawo ba wanda ya sai raba wannan arma a wannan lokacin ina fata mun gani matuƙar ba ta yi da idda ba na dawo da ki zance ya ƙari yanzu a matsayin mata aure take ko ta so ko ba ta so mahaifinta ko ya so ko bai so na faɗi wannan ne saboda ana akan samu saɓani akan wannan matsala wani aure ya taɓa faruwa a wasu lokuta a masallacin ƙuba mutum biyu suka zo wani ikon Allah da suna iri ɗaya mata yadda za a aure sunansu iri ɗaya sakin da aka musu ya yi kama da juna ina fata mun gani to gudan na san wanda ya sake ta gudan mata kana abokina ne ya zo ya shaida mini ga yadda ake ci ga yadda ake ci ga yadda ake ciki wanshi ya zo ya shaida mini ga abin da ke faruwa ƙanina ya saki matashi ta koma gida kuma sai je ce mu baban nata ya maido ta sai baban ya ce ni ba wani abin da ke tsakanina da kai matar kaje kaje ku sasanta sai ta kita dawo ashe sirrin ta kita dawo uban ya faɗa ne da baki amma bai yarda ta dawo ba kaga bai da wannan haƙƙi wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajansu na aure su suka fi cancanta su mai dota yayin da suka so mai dota wani ba zai isa ya hana ba sai kiya ana nan ana nan har ta samu mijin aure kaga mata aure ta samu me mijin aure aure bisa aure kenan aka zo aka shida mana akwai daura aure ran juma'a nace to ba matsala Allah kai mu juma'a mijin ta yazo ce mun fa za a darma mishi za a armar da matar shi wanda ya sake ta amma ya dawo da ita ya ce haka abin yake eh haka yake sai na kira wancan mishin ko su ne suka kira ni na ce matsala ku akwai cece kuce a cikinta don haka akwai matsala suka garzaya suka je wurin alkali ba alkali ba nake son cewa justice suka je suka iska wani juju ya ce kawai ya sakin ma wancan ita ya arma musu je kudar maramanku kadiba juju da garaje wani irin rashin kumiya ne wannan Allah ya hana abu ka ce kai ka halatta shi kai awa ya ce kushe kawai tunda haka ya kasance kushe ku yi aurenku kawai shi kenan sai suka ɗauki cewa jujin ya halatta musu yin haka tunaninsu juji ya iya halatta abin da yake haramun ne shi kenan suka sami ni an daidaita al'amurra an zo masallaci suka suka ce to ga jama'a sun zo ga na ɗauki microphone na ya tsaye na ce jama'a wannan auren da ake so a aura shi babu shi don asalin matar ta aure ce waɗanda suke da mata ta biyu sunansu ɗaya da matar gada na ce babu armanta shi kuma yana waje da goron shi da jama'a shi shi ma matar tashi an sake ta sun yi rikici da mijin su ma an je wurin alƙali alƙali ce kuje ku yi armanku shi daga can bakin ƙofa da ya ji ma sai ya gaba kawai shi kuma ba da shi ake ba yanzu ya rasu Allah ji kan shi gafarta su kuma waɗanga kaga yadda al'amarin sai kasance mijin ya shigo wurina muka yi gaba da gaba na ce mishi kai arman nan naka babu shi don haka kar maka nima daura shi ana cikin wannan yanayin yayan mijin na farko da ya sake ta ya mai dota ya zo ce to yanzu mu mun haƙura mijin ya ce ya sake ta na ce to alhamdulillah amma kuma ba yanzu a ɗaura aurenta ba sai ta kammala idda tunda yanzu aka sake ta sai ta yi jini nawa uku ko tsarki uku sannan ka zo a sake ɗarma maka aurenta da yake ba san me suke yi ba suka je a wani wurin da la'asar aka ci aka ɗaura musu armi kaga an ɗarma armi a cikin mi idda mace na cikin idda tana ba ta kammala aka ɗarma mata armi wannan arman sunan shi mi babu zinace suke 'ya'yan da za su aihu ƴaƴa ne na shakku shi kuma wancan wanda ya aza da shi ake saboda kamanceceniyar matsala hankalin shi ya tashi ya koma gina alƙali alƙali ce kai je ku armanku shi ko matsalar shi daidai take babu wani rikici a cikinta ƙarshe juma'a mai dawowa na ji labarin an yi wancan auren da bai halatta ba wanda aka yi a cikin idda sai na kama mikoro bayan sallar ju bayan hudu ba na ce jama'a auren nan fa da aka hana a yi satin can ku sani fa an daura shi to jama'a ku shaida wannan mijin da shi da matan mazinata ne kuma 'ya'yansa na shaggu ne haba wancan na biyu sai hankali shi ya tashi shi ma an riga ya yi auren ya tahi ya dawo ya tahi ƙarshe sai ce ina ne zai samu na aka ce iske ni ƙuba yana zuwa ƙuba muka zamna da shi ce ustaz ga abin da ke farawa ga abin da ke farawa mai suna yar kawanci mijinta yana yana sai ga wata ƙasa ni ce a ba kai ba ne ai waga mijinta nan yake ƙanan abokina ne sai ce to alhamdulillah sai ce ustaz da Allah ga wani abu saboda ya murna ya ce amshi na ci ba zai ce dan Allah ka karba sai na karba ce to amma fa wata juma'a ka gai ba ni ba eh wata juma'a ka gai ba ni ba ne ba eh saboda hankalin shi ya kwanta hankalin yar shi da mijinta ya kwanta sai hakan ya zo ya fa to nan shine ake nunawa Allah ke cewa wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika mazajansu na aure wanda suka sake su suka so su maido su su suka fi cancanta su maido matayensu matuƙar ba su yi ba ba su kammala idda ba ina fata mun gani in aradu islaha idan suka so gyaran zaman auren idan suka so sulhu tsakankanin su walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf walahunna mata ma suna da haƙƙi akan majazan su mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf irin kwatankwacin haƙƙin da suke da akan mazajensu bil ma'ruf ta hanyar da shari'a ta ce walin rijali alaihin na daraja sannan maza akan mata suna da wata daraja da ɗaukaka ta musamman wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki maboyan sarki ne sannan kuma al'amuran shi sana cike da hikima nan ya kamata mu dakata abin nan ku faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure kuma makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah